بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ثلاثة شكر جوات الربيع الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه شكرا دبو إيد قريه إيد جوما شاكرا وان دي دي دي دا جوما جوات أغسط 1998 الشيخ المحدث العلامة أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله يكي هذا من مثالان من أمثلة كثيرة يوضح للعاقل الأثر السيء الذي كان نتيجة اختلاف المتأخرين وإصرارهم عليه waɗannan misalai guda biyu da muka buga maka na daga cikin ainihin misalai da yawa waɗanda suke bayani ƙarar ga mai hankali dangane da irin mummunan tasirin da aka samu saɓanin malaman ƙarshen duniya ya haifar a cikin addinin musulunci da kuma dogewar da suke a kan wannan saɓani nasu ma'ana waɗancan misalai da ya bugo shi ne an samu saboda matsalar saɓanin mazhabi fa wai har ana ganin cewa bai halatta mace wadda ainihin wato take ba shafi'a to ba hanafi namiji ainihin ya aure ta ba to wannan ainihin ba abin da ya haddasar da shi sai saɓanin mabiya mazhaba da suka zuwa ƙarshen duniya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to daga ƙarshe ne aka zo aka samu wani babban malami daga cikin malaman ahnaf ya ce to yana ganin dai zai halatta ainihin wato a ce ba hanafi ya auri ba shafi'iya amma ta da kiyasin cewa kamar da ya halatta kirista mace musulmi namiji ya aure ta to shi ne wannan kiyasin kawai za a amma ba zai aure ta ne don cin gashin kan ita musulma ba ce zai aure ta a matsayin kiyasin tun da ya halatta a auri ba kitabiya kirista ko da yahudiya ya halatta ba hanafi ma auri ba shafi'iya to lazumin wannan magana ya nuna kenan bai halatta ainihin wato da shafi'e namiji ya auri ainihin da hanafa wadda take mace ba domin abin da lazumin magana take hukunta kenan tunda bai halatta kirista ko da yahudu namiji ya auri ainihin mace musulma ba to tunda a wannan matsalar suka kiyasi to babu abin da ya kawo musu wannan ruɗani ko ainihin rikici da saɓani na mazhabanci to nan misali na ainihin gaba kuma da malam buga shine saɓani dangane da bin sallah saboda ta ɗau wani yana yin wani abu a cikin sallah wanda yake kai babu shi a mazhabarka sai ka ce ainihin bai halatta a shi sallah ba sallar shi ta ɗaci ko kuma aƙalla sai ka ji ya ce sallar makaruhi ce to wannan ainihin kamar yadda muka buga misalai a jiya cewa Allah ya rufe asiri mu dai man kan a karance littattafan fiqh malikiya sun ce ya halatta ainihin da maliki da duk kowane ɗan mazhabi to amma kuma a ƙashin gaskiya malaman Najeriya ba da wannan fatawa suke aiki ba da malaman izala da malaman ɗariƙa sai waɗanda Allah ya kiyaye daga ciki wato ina nufin waɗanda suke cewa suna bin mazhabin malikiya amma mu kan talafiya alhamdulillah matsalar muna da sauki kamar da muka fara bayani jiya kuma za mu zo mu amma daga cikin malaman izala masu bin ainihin malikiya da malaman ɗariƙa masu bin malikiya sai waɗanda Allah ya tsare in ba haka ba da ka sa'a wa ɗan kaɗan daga cikin sa ta wasu ce kada a duka sallah ko da kai na ɗan izala ne to wannan ba addinin musulunci ba ne wannan ƙasa ne zama mun fahimci wannan da kyau ko don haka jiya muka fara bayani cewa amma dangane da mu salafiya matsalar mu mai sauƙi ce tunda mu mun lazimta a kan mu cewa abin da ya zo cikin alƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo ta farki irin nasu ke shi za mu ji don haka muka ce matuƙar kai musulmi ne in muka ce kai kafiri ne ba a magana ka amma matuƙar kai musulmi ne ta yayi gari tana ainihin limanci gare mu na juma'a ne ko na idi ne ko na salloli biyar ko kai ne limamin hawa arafa to za mu bi ka sallah ko da kana son giya ko kana zina ko kana tata ko kana cin haram tun da ka yayi gari sai ka zama limamin mu amma da tun farko ne mun san kana shan giya ko kana zina ko kana tata ko kana shan giya ba za mu ɗauko ka mu naɗa ka liman ba amma sai bayan da ka zama liman wannan abu ya bayyana muka ga cewa tun ishe ka tashin hankali zai biyo baya fiye da ainihin na bin ka sallah ko za mu ci gaba da bin ka sallah wannan mun shine aqida ne yadda kuka ji haka abin yake tun daga zuci har bata mun fahimci wannan dalili saboda annabi ya ce yusalluna lakum nan gaba za ku zo za ku samu limamai fa in asabu falakum wa lahum in suka dace da sallah tsaf to sun samu lada sun samu lada wa in asfa'u in suka sanya son zuciya shine kaka anan to falakun ku sallar ku ta yi wa alaihim ku kuma laifin wannan son zuciya yana kan su don haka za ka ji mun ce kaza da ake a masallacin juma'a kaza ko masallacin idi kaza bid'a ne amma kuma za ka ji kuma mun je mun bi sallar saboda ne saboda akwai musamman su cikin da guda babu a cikin sahihul bukhari da yake babu imamatul maftini wal mubtadi'i babin da ke bayani akan halaccin bin dan bid'a sallah da wanda ya fada cikin fitina ina misalin ainihin wanda ya fada cikin fitina shine kamar wanda su imamul bukhari ya buga misali waɗanda suke da sayyidina usman tawaye yana ainihin kan mimbari yana khutba sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma surukin annabi da ya auri ƴaƴan annabi guda biyu ta auri wannan ta mutu aka ƙara miki ta sake mutuwa aka ce ba da ta uku da an ƙara mata wannan bayan Allah yana kan mimbari yana khutba aka je aka haɗo baki da ƴan iska daga ƙasar Sham da ƙasar Masar aka ce ai Usmani yayi kaza yayi kaza yayi kaza suka zo yana hudu da juma'a suka rinka wurgin su sai da suka mako shi ƙasa sunan ne suka janye shi suka ture gefe guda aka ɗauke shi aka cikin gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da shi suka kwace masallacin suka naɗa limamin su nan take tun da sun taho da shiri haka ji aka ce sayyidina usmanu ran sarki ya daɗe ga su can da suka ji mulki fa sun naɗa limamin su ko ya halatta mu bi su sallah sai ce ku je ku bi su ku je ku maza ku je ku bi su tare da cewa ka ga ga irin abin da suke miki azzalumai ne kenan yan ta'adda ne amma tun da ya san wannan abin da suke musu ba sunan su kafirci ba kuma an waye gari sun kwace masallacin sun naɗa limami to sai usman yake ainihin aji aji su tunda ba su zama kafirai ba to wannan na daga cikin aqidan mutum da usman sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ne sa'annan manzon Allah kuma mun yarda da shi da wancan hadisi da ya gabatar yayi isara game da zuwan irin waɗannan limamai masu son zuciya masu son bid'a masu kawo abubuwa na son rai to don haka sai mu ji amma muna cewa wani kafiri ne ba mu magana cewa mu da mu ce kai kafiri bane kuma mu zo muna tattauna matsala game da kai an gama game da kai gaba ɗaya jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to sa'an nan ga sahabbai suna bin irin su hajjaji ibn yusuf as-saqafi sallah wanda hajjaj min abtaqil ibadi kama sannahu ibn hazm rahimahullah hajjaj na daga cikin surgumai fasikai a duniyan nan azzalumai ɗan ta'adda amma kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suna bin shi sallah har da sahabi mafi zafi a cikin sunna game da ainihin cikin sahabbai abdullahi dan umar shi kansa yana bin shi sallah to don haka mu ma in ya faru mana haka to za mu ainihin bi amma in muka zo na ɗalima mun san kana da bid'a ko yaya ce to ba za mu kashe mu na ba kana da fasikanci ko yaya ba za mu ainihin kashe mu ka kuma duk inda muka je muka ci sauka wani gari muna ganin masallaci ko sai mu sallah a ciki in mun ga wata alama da ta nuna cewa waɗannan mutane sun fita daga musulunci to ba za mu bi su amma muka ga musulunci kai to sai mu bi har ma shekul islam ibn taymiya yake malaman ahli sunna sun haɗu a kan ka sauka gari kana tsaya kana bincikar cewa wannan masallaci wani iri ne ko kuma kai da za ka sallah ba sai ka ji wani iri ne aka ce kai kanka yanzu ma ka zama ɗan bidi a kenan da wannan abin da ka kana sauka kai sai ka bi in ka ga mugun abu to ka kai shi amma baka gani ba to kai amfani da zahirin abin da ka gani shi ne addinin musulunci kana ganin abin da ba musulunci ba to nan ne magana ta tashi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko dan haka je ka karanta sahihul bukhari da sahih sahihul bari da sauran sarhohin sannan ka je kuma ka karanta littafin subul salami wanda yake sharhin bulugul maram ne sannan har yau ka je ka karanta littafin al-aqidatu tahawiyya da kuma sharhin ta na ibn abul izz al-hanafi inda shi al-imam tahawi yake cewa wa na rasala ta khalfa kulli barrin wa fajirin min ahli al-qibla mu muna ganin halaccin sallah mu bi mutum sallah in dai musulmi ne ko mutumin kirki ne ko mutumin banza ne mun fahimci wannan da kyau ko to wannan ainihin mu alhamdulillah dangane da mun kenan sa'an nan muka kawo ajiya din nan da cewa yana daga cikin abubuwan da ya faru a zamanin shi kansa sai na Usman akwai limami da suka naɗa yana musulmanci na salawatul khamsi sai ya musu sallar asuba a sai ya sha jiya da daddare ya zo yana musulmanci ba su sani ba sai ainihin da ya musu sallar asuba ya musu raka'a hudu sannan sai ya sallama da ya je aka aka ta Allah ta kamala an kawo ƙari a ciki sai ke kun ƙara muku ne mun fahimci wannan sai sai da Usman ya ce ai tun da asuba tun da alhajirin nan ya fito ne da a cikin ƙari muku ya kwantar da shi musu gona na tamani ya wata shi daga wannan ainihin sai biya ta kuma aka ci gaba da bin sauran salloli ne da kuma duk wannan in ka je ka karanta fiqh suna mujallad na farko insha Allah ta'ala za ka samu bayani akan haka to wannan mu dan haka mas'alar mu ne sauki ce mu in ka ji cewa mun ce ba za mu bi ta sallah ba billahi allazi ka zama turin kafiri ne irin fir'auna da hamani duk sallaka da azumin ka to sai mu ce ya ne da kuka ban ni ba na an in ka zama kafiri ni ba na ce maka an bid'a dan in ka zama kafiri muka ce maka ka zama an bid'a to mun yaro magana ne mun ba ka mukami ke ma'ana kamar kirki ne zai ake miki general kuma to dan ne ake miki general ake kirki ne yake haka ne kafiri ne wannan to ya muke da abin da Allah saboda mu saboda kafiri ne wani muke da ran bi Allah ba saboda mu saboda an bid'a ne an yi magana da yarwa da shi dan haka addinin musulunci ba ya san kana kai tsaye kana da garanti akan wani kafiri ne kake kace wani kafiri ne da ran bi sallah ko kuma shi ana maka kira da kafiri ne da haka ran bi sallah amma shi wani da kuka ga shi eh musulmi ne sai dai sun yawo gari da bid'a tare da shi to tun da sun yawo gari sun ce da masallacin juma'a hannu na idi a hannun sa na kona a hannun su za mu bi su sallah a ƙarƙashin aƙidar mu ta salafiyanci saboda manzo Allah bai hana mu amma Allah ba manzo Allah ya hana mu kuma za mu ta hana mu abu ne mai sauƙi jama'a mun fahimci wannan da kyau to wannan ita ce madarar ainihin bayani a kan aƙidar mu ta ji daga bakin mu don haka matuƙar kana nan a musulmi ta ji ta ji na tsayin da ta amma in ka zama ta ji kuma ta ji na tsayin da ta Allah na ɗaukakin sarki ya kula da ya ce to duk wannan irin rikici fa ya faru ne sakamakon taurin kai da suna na wani ƙarshen zamani suka a kan gaba da sa'ani da kuma dogewa da suka a kai bikinafis kinafis ta haɗa a sama. saɓanin irin saɓanin da yake faruwa tsakanin sahabbai da tabi'ai wato wannan irin saɓanin na malaman ƙarfe to ya sha bamban da irin saɓanin da yake faruwa tsakanin sahabbai domin kamar yadda muka buga misali jiya gashi sahabbai za su yi faɗa isu isu ɓangaren da su ali da ɓangaren su mu'awiya amma duk da wannan faɗa ana cikin faɗan aka kashe wani sai kuma a tsaya a yi mishi jana'iza a yi mishi likafani a yi mishi sallah a kai shi makabarta duk baki ɗaya a kewaye a yi mishi du'a'i in ya so kuma daga nan makabarta ko daga bakin makabarta a ci gaba da faɗar kuma babu wanda ya buɗe baki sai na ali ya aka ce waɗancan ai kafirai ne yace a minal kufri farru kafirci suke gudu dan haka suka shigo kungiyar mu yace ba za mu ce kafirai ba suna nan a musulmi amma dai matsala ce ta hada mu siyasa ce ta hada mu siyasa ce ta shigo ciki ta matsalar addini kamar yadda ku da ta shigo cikin ku sai ba ku fahimci addinin musulunci ba dan menene dan kuna tafiya tare cikin kungiya daya waɗannan sun bangare sun ce ba su yarda da wannan shugaba na kungiya ba shi kenan sai waɗannan suke to sun waɗannan sun zama kafirai waɗannan kuma har saboda taurin kaiwa sunna kawai dan wasu sun yi muka tawaye sai ne shugaban kungiya na asali na farko shi kenan ka ce sallama biyu bid'a ce a sallah runguma hannu bid'a ne albani da ture ne to me albani kuma ya maka menene maka kana ga gashi matsaloli ne duk matsaloli ne na siyasar addini kuma duk inda kake duk inda kake dole wani malami zai bada fatawa ya saba maka in wani malami ya bada fatawa ya saba maka abin da ake so ka duba gaskiya ya faɗa to goyi bayan gaskiya shi kuma wannan malami taku da ke tsakanin ku tana nan al-imamu abu dauda da tirmidhi da nasa'i suka rawaito hadisi sahihi ranar sallah sai ta dace da ranar juma'a sai abdullahi ibnu zubair khalifan musulunci a makka da ya sallar idi da safe da hantsi kenan bai sake fitowa an yi azhar ba bai ainihin fito an yi juma'a ba sai la'asar ya fito aka ainihin yi sallah sai aka je aka kai tsegumi da abdullahi dan abbas wanda abdullahi dan abbas bangaren kungiyar sayyidina ali yake shi kuma wannan abdullahi dan zubair bangaren tawagar aisha yake da su muawiya kaga akwai sabani kenan ma'ana kamar ku da kuke bangaren jos waɗannan bangaren kaduna kamar haka ne matsalar take ba matsala ce wanda wani ya zo ya inkarin ma huwa ma'alumun min addini da barura babu wanda ya zo ya inkarin wani abu wanda musulunci ya tabbatar da shi bangaren siyasa ne mu muna ga wane ne ya kamata ya zama shugaban kungiya wane ya kamata ya zama khalifa ko kuma kun ce ba ku yarda ba to me kai wannan ce wannan kafiri ne to shi kenan sai ainihin aka cewa Abdullahi dan Abbas ai dan uwanka da ke Makka sallah ta kama ranar Juma'a amma tun da halifa ya fito aka yi sallar Idi da shi bai sake fitowa ba kuma sai la'asar sai ce wallahi ya dace da sunna don yanzu ne sai ce kada Allah waɗannan kafirai wa yake magana su to kun zama yan bid'a kun zama masoya zuciya kenan ma'ana son zuciya ku kuke bauta amma shi duk da bambancin ƙungiyar to ya fito ya faɗi gaskiya haka za ka ce Abdullahi dan Abbas ai dan uwarka Muawiya ran nan da ya tashi sai wuturi raka'a ɗaya tak yace ya dace da sunna kai baka san malamin fiqh bane kai baka san sahabi bane yaya sahabi malamin fiqh zai abu kace kuma kaza kaza kaza ka gani sai faɗi gaskiya hadisin na nan cikin Bukhari a karkashin a cikin kitabul manaqib a cikin falalar Muawiya na aka kawo wannan hadisin yake kai baka san sahabin annabi bane kuma malamin fiqh a cikin sahabbai yaya zai abu ma ka zo kana kuntuni a kai amma kungiyar su daban-daban wannan dan Kaduna wannan dan Jos misali to abin da ake so kenan duk wannan sabani in aka haɗu za a yi assalamu alaikum a gaisa lafiya lafiya lafiya lafiya kuma wannan yake sallah a bisu wannan yake sallah babu wanda ya fito ya halatta wani abu wanda aka san cewa wannan abin kafirci ne ko wannan abin ainihin haramun ne mas'ala ce kawai ta shugabanci su ma irin haka ne kuma abin da yake ta haka shine rashin bincike game da tarihin yaya rayuwar sahabbai ta rayu yaya sahabbai suka rayu in ka dubi yadda suka rayu sai kaga komai ya maka sauki wallahi ba za ka kullace dan uwanka musulmi da gaba ba jama'a mun fahimci wannan ku je ku karanta ainihin littattafai da malamai suka rubuta dangane da rikicin ainihin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama babban malami abubakar ibn al-arabi ya yi littafi al-awasim min al-qawasim al-awasim min al-qawasim muhibbuddin ya ainihin yi hakikin wannan littafi al-khatib wani babban malami na kasar Saudi Arabia al-imam abubakar ibn al-arabi a cikin hijira annabi na da 543 ya rasu yau shekarar shi ɗari takwas da saba'in da shida da rasuwa wannan littafin nashi kusan girman shi ɗaya da su wace salatu ɗin yana bayani ne game da matsayin rigingimu na waɗannan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarshe ƙarshen littafin nashi sai yake ya kai ɗan uwa musulmi ina baka shawara tun da Allah ya yi maka gandakatar Allah ya sa ka dace takobinka bai sa jinin waɗancan sahabbai ba to a harshenka kuma ya guji taɓa mutuncin tun da ba ka zamanin su balle ka sa takobi ka kashe wani sahabi ko to kaga Allah ya kiyaye ka daga wancan hadari to sai yace ina gargadin ka karka buɗe baki ka zunduma wani sahabi zagi a yau ka zauna lafiya ce jama'a mun fahimci wannan da ke ko sa'an nan akwai littafi na biyu wanda yake ya ninka wannan da na faɗa so goma kusan sunan su ɗaya al'awasimu wal qawasim na ainihin ibn al-wazir babban malami ne na ainihin cikin malaman ahli sunna ya yi shi ma dangane da rigingimu na sahabbai wanda shi kuma ya rasu ainihin hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 840 yau shekarar shi 579 da rasuwa shi kuma wannan littafi nashi mu'assasatul risala ta buga shi da ainihin wato ta hakikin ashek su'aib al-arnaut mujalladi goma ne wannan littafi bayani ake maka game da rigingimun sahabbai ne ya kawo rigima yaya aka yi rigimar to menene matsayin mu dan baya da muka zo dangane da wannan rigimar mujallabi goma wancan kuma mujallabi guda ya kamata duk waɗannan littafai ka same su kuma ka zauna kai nazarin su ka san ina aka tashi ina aka kwana kuma yanzu ina ake ciki inda haka ba ka zo kana sukan bayan Allah na gari kuma wannan sai ka su haskaka maka kai kuma yanzu sai zamani ya tuɗe maka sai ka je kai kenan faɗa da kullum mutanen zamanin ka saboda me baka karanci wancan zamanin ba da mutum ya taɓa kace ai mu ba za mu buwa na sallah ba ai mu ba za mu ka'ida a wurin malaman ahli sunna suka ce duk mutumin da shi da kanki in yi sallah ta yi da kanki in ka bi sallah sallar ka ta yi ma'ana wannan limami ne musulmi musulmi ne ahli sunna ne amma yana da matsala bai iya kira'a ba in yazo yana cewa gairul maghribi alaihim wala rali sai zama mun waye gari shi ne limamin mu haka ce sai mu ci gaba da bin sallah har lokacin da Allah zai sa yana nan yana koyo iya har lokacin da Allah zai sa yana nan ainihin ko Allah ya ta mana wani matsala ya gyara mana shi ba shi kenan an zauna lafiya ba dan ne shi da kansa sallar shi tayi da yake wala rali din nan tunda iyakar abin da zai iya kenan ba zai iya fitar da babin din daidai ba haka ya iya ya fitar da shi da ra haka ya iya ha babba ya mai da ita ha saɓe ko ha saɓe mai da shi ha babba to tun da sallar su shi da kansu ta yi to za ka ce kai ma an ka bi shi sallah sallar ka ta yi ka je ka karanta waɗancan kasan da aka biya maka sai ka ka zauna lafiya wallahi Allah ya shiryar da mu shi ne ainihin sai a shekul muhaddis al'allama muhammad nasiruddin al'albani ya ce falam yakun lahu ayyu asarin sayyi fil umma saɓani da sahabbai suka ba a samu wani mummunan tasiri a kan shi ba babu wani tasiri da saɓanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo domin su da kansu saɓanin da yi tasiri a kan su ba ga misalin wannan misalin wannan rikici na sahabbai shine kamar yanzu a ce wato da mahaifinka da mahaifiyarka sun yi ta fitinar faɗace faɗace faɗace faɗace a lokacin nan sai tun kafin a haife ka sai zama kafin a haife ka ma sun riga sun shirya kansu sun daina wannan faɗa kai baka ma taɓa ganin ma wannan faɗa ba baka taɓa ganin barbashin shi ba sai dai kawai labari kake ji to wanne tasiri wannan ainihin faɗa zai yi tsakanin kai da wani dan uwanka ko kuma tsakanin kai da babanka kace kana faɗa da babanka ko kuma tsakanin kai da babanka kace yana faɗa da babanka akwai wani tasiri ba zai ba tunda ka zo ka ji tarihin abin ne to babu wani tasiri da wannan ainihin faɗa ya musu jama'a mun fahimci wannan da ke ko sai malam yace wa lidhalika to dan haka فهم في منجاة من أن تشملهم آيات النهي عن التفرق في الدين su sahabbai sun kubuta daga cewa ayoyin nan da suka zo suna hani game da saɓani a addini to sun kubuta daga waɗannan ayoyi su taɓa su su ba su daga ciki su ba su rarraba addini ba da khilafin mutaakhirina saɓanin mutane da suka zo daga ƙarshe din nan kamar yadda muka ji jiya a shekul muhaddis al-allamati al-albani yake ba mu labari cewa har ya kai a wasu ƙasashe masallacin juma'a aka zo ginawa sai an yi lungun liman guda hudu limamin malikiya daban limamin shafi'iya daban limamin hanafiya daban limamin ainihin wata mazhabi daban hanabila sai zama waɗannan za su sallar juma'a karfe sha biyu da rabi waɗannan za su sallar juma'a karfe ɗaya waɗannan ɗaya da rabi waɗannan karfe biyu waɗannan suna sallah a cikin nasu ainihin lungun limamin tare da limamin su sun zo sun cika masallaci da malikawa can a waje suna jira da waɗannan shafi'awa sun fito sai malikawa da su da limamin su su shiga in sun fito hanabila su shiga in sun shigo a hana su shiga babu wanda zai bi wani sallah amma waɗannan abubuwan alhamdulillah hatta ƙasashen da ake waɗannan fitintunu fa wallahi tallahi cikin rahama Allah yanzu abin ji yayi sauki kuma wallahi ba dan komai ba sai sakamakon asfahawa wayewar kai da su salafiya suka bi suka yaɗa wa musulmi a duniya yanzu mu kanmu a garin nan na san cewa wallahi ko an ci mu dole an zo a yabe mu akan wannan duk sanda aka tashi ai zuwa na bai kamata a bi sallah ba sai mu ce a'a in bai kamata ba ku bari za mu gaya muku mun fi ku tsamar bin wanda sallah ta lalace a bayan mun fi ku tsama duk ran da bai halatta a ba za mu ci da abi ba da wasa muke ba da gaske ne hukuncin Allah ne nan da nan sai kaga har yanzu duk wani shege ya zo garin mu nan sai dai tsautare kan kauye can suka zai wuce can zai wuce da kace can amma mu dai nan dai cikin ƙwaryar garin ba zai zo ya raba kan musulmi ba sai dai tsautara can wani wurin wani ba kawari da yayi tsalle daga Kaduna sai dai sai da rafika yake ta hiya ƙarya ce kaza ƙarya ne kaza ƙarya ne amma nan dai ƙaryar ta gagare shi saboda ne saboda mutane ala basiratin suna kan basira game da addini jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka sakamakon wannan dama irin waɗancan rigingimin sun fi yawa a ƙasashen sham a ƙasashen afghanistan a ƙasashen pakistan da ƙasashen indiya da makamantansu inda yake bin mazhaba yi wa mutane katutu kamar addinin da mala'ika jibril ya sauka da shi idan haka da wani ya saba ma mazhabarka sai ga cewa kamar wani ne yanzu ya zo ya saba ma addinin musulunci da kake bi sai kace baka ba hudda da amma yanzu alhamdulillah mutane kansu ya waye kuma sakamakon alherin da ainihin manya magabata suka kafa manyan ainihin malamai da suka wuce da manyan shugabanni na gari manyan malamai waɗanda suka wuce tun da na ƙasashen saudi arabia da ƙasashen ainihin sham da ƙasashen masar da kuma manyan shugabanni har hatta nan najeriya na daga cikin mutanenmu na ƙasar nan sardauna allah ya gafarta miji waɗanda suka ba da shawara aka kafa aljami'ar islamiyya wadda ke madinar munawwara to cikin rahama allah wannan jami'a kyankyashe ya ɗalibai da take yi duk shekara ɗaliban suna bazama cikin duniyar musulunci lungu-lungu saƙo-saƙo suna yaɗa da'awa ta salafiyanci manhaji da mazhabi na salafiyanci sai kaga cewa fitintunu sun yi sauƙi sa'annan sakamakon kuma daurat da ake yi courses da suke zuwa suke gabatarwa duk shekara bayan an gama aikin hajji su zo Najeriya yi a Ilorin yi a Kano yi a Sokoto yi a Maiduguri yi ainihin a ƙasashe mabambanta har ƙasashen da ainihin suke ƙasashen turawa ne ana zuwa ana musu daura sai zama alhamdulillah yanzu haka a tsakiyar america akwai islamic center wato akwai cibiya ta yada addinin musulunci wani irin addinin musulunci a bisa aƙida da manhaji na salafus salih waɗanda yake ɗalibai ne da suka fito daga jami'ar madina fiye da shekara ashirin suna can suna da'awa a tsakiyar america haka a ingila in ka je akwai ainihin ɗalibai waɗanda sun fito daga jami'o'i na duniyar musulunci wasu ma ɗaliban wannan malami ne muhammad nasiru din albani suna can suna karantar da ainihin wato sunna ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam yadda kaji muna karanta littafin nan muna fassara maka shi da hausa haka suke karanta shi suna fassara shi da turanci ƙarshe ma sai suka zo suka fassara ainihin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min takbir ila taslimi the practical prayer of the holy prophet koya maka sallar annabi a aikace suka zo suka fassara wannan littafi yadda kake jin su muna karanta shi da larabci nan haka suka juya shi suka fassara shi da turanci haka ainihin ya shi saboda haka alhamdulillah rabbil alamin babu da'awar da mutane duk waɗannan mutane da suka rarrabu kungiyoyi da kaza kaza dinnan wallahi da za su kama manhaji na salafiyanci za su ci gaba da kungiyoyin kungiyancin kuma su ci gaba da tafiya da kungiyoyinsu amma komai nasu yana gudana a cikin zaman lafiya kafin a ce wani mun kwaɗe ka ko kafin a ce wani ba za mu bi ka sallah ba da wahala sai ya kai yadda yake kai da kanka ya kai wa kanka faɗa kai jama'an nan fa gaskiya duk inda ake saurara da ladabi sun yi mun ya kamata in saurara mu to amma rana ɗaya liman ya yi kaza sai a ce a cire shi kada a bi shi sallah liman sai ya kintso da hudu shi da doguwar sandan shi da malafa ya taho masallaci sai a sai ya samu wani ya tsare kan minbari an ce an yi miji jiyan mulki in ba Allah yana gam da katar yana da tsoron Allah ba sai ka da fitina a nan shikenan addinin musuluncin da aka yi shekara sha kaza biya tarwatse rana ɗaya saboda ne saboda an samu wasu waɗanda ba su fahimci hakikanin abin da addinin musulunci yake tafiya a kai ku karanta ko ko khalifa aka samu na musulunci shehu usman ya ce ba nan take ne daga yayi kaza za a ce ainihin an cire shi ba ya ci kuɗin gwamnati ba za a ce nan take an cire shi ba ya ainihin sama da faɗi ba za a ce an cire shi ba ya ci hanci ba za a ce an cire shi ba aka ce manya manyan abubuwa waɗanda za su ja a cire khalifa na musulunci to kamar yanzu kun a ce kamar shugaban ƙungiya kenan a ce ridda ko taɓuwar hankali ko makamantan haka ku je ku karanta littafin shehu usman dan fodiyo wanda yake bayani akan ainihin jihadi da kuma kafa gwamnati ta musulunci a menene bayanin jibin hijrati alal ibadi wa nasbul imani ka karanta ku je ku ga yadda ya littafo yadda abubuwa suke sai ku ga kun zauna lafiya da kuma littafin kanin shi malam abdullahi gwandu malahum wa alaihi yana magana akan masu hukunci da duk tsare-tsaren yaya za a tsara abubuwa a zauna lafiya wallahi duk in kuka ɗauko wannan sai kuka kuna zaune lafiya to amma an ba haka ba wannan hayaniyar da kuke ciki ai su wani sun ki zuwa a tafi tare ya za a tafi da ku manhajin namu ya saba daban da naku ku da an zo sai ake to wani kai an dakatar da kai a kungiya wani an kore ka daga kungiya wani yau ba kai ne liman ba wani an kore ka daga shugabanci wannan ba manhajin mu bane mu ba haka manhajin mu yake ba kafin ku ji mun ce mun kire ka daga liman ko ba za mu bi ka sallah ba wallahi tallahi sai al'amari ya gama lalacewa a kanka gaba saboda muna fifita haɗuwar kan musulmi akan rabuwar kan musulmi abdullahi dan mas'ud suka tsaya suka yi sai kike na ilimi da shi da ainihin khalifan musulmi shine wa sayyidina usman sayyidina usman in ya zo maka sai kika sallah raka'a hudu ibn mas'udin kuma alaramma ne malamin fiqh ne sai yace dan me kake kika sallah sai da zaka yi kasuru yake saboda me zan yi kasuru bayan na zo makka garinmu dama hijira ne na batta to yau na zo aikin hajji ai na dawo gida kenan dan me to zan ainihin wato yi kasuru sai yace a a kasuru za ka yi tunda ai ta bar garin da zama yanzu ka zo wata bukata ne kasuru za ka yi domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah yake ni koyi da shi shi ma da ya zo garin ainihin kasuru ne kuma kai kafi manzon Allah zama dan garin Makka ne wanda Allah yake wa walidin wa ma walada sai da annabi Allah maɗaukakin sarki ya rantse a kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ɗan garin makka ne da shi da uban shi iyaye da kakanni to kuma mai rage wanne irin indigenization ake so kuma da yake wannan wanne irin kasancewar kai ɗan ƙasa ne Allah da kanshi ya ce wa walidin wa ma walada na rantse da ainihin wato menene wa walidin na rantse da uba wa ma walada da abin da ya haifa akan cewa kai ɗinnan da kai da ubanka duk ɗan mutanen garin makka ne ku mutanen garin makka ne ɗan asali ne sai ne rage kuma amma yake kasur yake kai ma ka yi kasur yake faufau ba zai yi kasur ba shi kan a fahimtar shi tunda ya dawo gida to lallai kika sallah zai haka aka tashi fa wannan ya kiyarda wannan ya kiyar saki wannan ya kawo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan fahimtar shi ya kawo amma duk da haka wannan da ya kawo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tashi sallah da wancan da ya kawo fahimtar shi ya wuce zai limanci sai bi shi sallah sai kuma yan gulma da tsibiri suka lallabo to za ta malam kuma ka ce ba kyau kuma ka ji yace al khilafu sharrun kulluhu yace ai sabani duk gaba ɗaya sharri ne idan haka sai ku ji mun zo mun ce kaza da ake a masallacin juma'a masallacin salatu kamta masallacin sai kuma ce kuma an gansa sun ji dame to kun ji waɗanda muke koyi da su shine annabi da sahabbai da a ce mu ma irin ku ne haba da tuni mun yi masallacin idi ko filin kwallon nan sai mu share mu filin idi abinda abu ne mai sauki to amma kullum mu muna bin manhajin mu ne ba za mu sake mu sauka ba insha Allah ta'ala walillahi alhamd idan haka sai malam yake bi khilafil mutaakhirin saqanin malaman da suka zo daga karshe karshen zamani din nan hadana Allah jami'an Allah ya shiryar da mu baki daya ila siratihil mustaqim zuwa ga hanyar Allah wadda take miƙaƙiya wannan addu'a tana da matukar muhimmanci duk inda ka buga ka ce Allah ya shiryar da mu duk inda ka buga Allah ya shiryar da mu saboda Allah ba zai ci amanar ka ba Allah ko da kana ta miƙa al'amari gare shi Allah ka shiryar da mu Allah ka shiryar da mu duk inda aka faɗi aka tashi sai da kai Allah ya ɗora ka akan shirya وليس أن اختلافهم المذكورا حصر ضرره فيما بينهم الشيخ الألباني يقول سيدي كيف ina ma da a ce saɓanin waɗannan malamai na ƙarshen zamani ya taƙaici ne cutar wacce ta taƙaitu a tsakanin su ne su musulmi walam ya ta'addahu ila ghairihim a ce wannan illa ta saɓani ba ta ƙetara ta kai zuwa ga wasu ba min ummati da'awa daga cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam amma al'umma da'awa kafirai kenan duk mutanen da ke duniya kakaf al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne da kafiransu da musulmansu to amma sun kasu kashi biyu kafirai sai a kira su ummatu da'awa al'umma ce ta annabi amma yana kiran su shigo musulunci to sanar suka haɗu kamar yadda annabawa duk in ka karanta a qur'ani sai ka ji kafirai ne amma yana cewa ya kauni ya ku mutane na me ya haɗa shi da su a a ummatu da'awa dangantaka ce kawai sai ya zo yana kiran ba wai na shi ne irin aqidar su addinin su ba to akwai ummatul ijaba mu musulmi kenan da muka amsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ake kira ummatul ijaba don ka tashi ka ce gaba ɗayan duniyar nan al'umma annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam to amma mu musulmi ne sunan mu ummatul ijaba mu mun amsa miki kafirai kuma sunan su ummatul da'awa annabi yana kiran su to shine al-shaykhul allamatul albani yace da a ce ma sabanin da cutarwa sabanin illar bata ketare ta kai ga ainihin kafirai ba idan lahana al-khatabu ba'd shay'i yace to da ya zama ainihin wato zancen da yayi da yayi da yayi takaici da ya zama dan kadan walakin nahu sai dai kuma wannan illa wa yalal asaf abin takaici da bakin ciki da jawazahum ila ghayrihim min al-kuffar wannan illa na sabanin da musulmi suka shiga ciki tsakanin su ya ketare musulmin har ya kai zuwa ga wasu daban daga cikin kafirai fi kafirin min al-biladi a cikin da yawa daga cikin garuruwa wal aqtar da kuma yankuna na duniya kamar ainihin bilad kamar garuruwa daban-daban Najeriya Ingila kaza kaza al aqtar kuma kamar yanki yanki yankin Afirka yankin ainihin Asiya yankin kaza yankin kaza fa sadduhum bi sabab ikhtilafihim قال يوسف فقدوهم بسبب اختلافهم عن الدخول في دين الله أفواجا sakamakon wannan saɓani na musulmi da ya ƙetara har ya shiga ga kafirai sai ya tare kafiran daga shiga addinin musulunci ta waga ta waga kafiran za su kai za su shiga addinin musulunci da sun zo sun suka je wannan ya ce a to ka zama da maliki mana wannan ya ce a to ka zama shafi'i mana wannan ya ce Allah ya shirya da haka al'amarin ya ce wanda ya ka nan ka shiga izala wannan ya ce ka shiga ɗariƙa sakamakon haka sai ainihin addinin musulunci sai zama mutane da suka zo shiga sai ce to a ce a kai riɗani sai su kafa shiga kuma ka ga inda Muhammad Nasiru bin Al-Albani al'amarin sai ke da daɗi duk maganar da ya faɗa ko ka ji ta kakare maka ko maka ɗaci ya haƙuri ka ɗan yanzu yake duba littafi ka ba mun fahimci wannan da kyau ko kuma da zaka tafi ka je ka duba sai ka ga bayanin ma shi ya dan dan dinkino maka ne don yana son ka je yana maka isara ne kawai ka tafi ka je ka karatu akwai matsaloli da yawa duk da kasancewar shi gashi dattijo ya tsufa amma kullum yana yana binciken littattafan da ake rubuta a sababbi saboda ya zama yana tafiya tare da duniyar musulunci ta ilimi kai ya zama da gidaje kana rayuwa a wannan shekara goma ta wannan zamanin sai zama kuma kai tunanin ka na shekara goma ta tamanin da ta wuce kai ne ka zo ka shaida ke ka zama da gidaje kenan a cikin zamanin da kake rayuwa ba ka san abin da ake magana a cikin ya kamata ya zama kai ne gidajen rediyo kana saurare gidajen talabijin kana binciken littattafai mujallu me duniya take ciki ɗin kuma menene duniyar musulunci take ciki to da irin ka za ka zo kana kuɗi ba sai ka zo kana wayarwa da mutane kai dan ana tafiya tare da kai da wannan zamani Allah ya shirya da mu يكون عينهم مالا فيك جاء في كتاب ظلام من الغرب بيان يابي أتكل كتاب ظلام من الغرب للأستاذ الفاضل ما ينبى الدم بروفيسور محمد الغزالي محمد الغزالي أتكل شافي نقري في دودو ما نفسه ga ainihin bayanin da ya zo a cikin wannan littafi wannan littafi ainihin zulamin min al-ghar ga cikin gana zo muku da shi na zo da waɗannan guda biyu ne albani zai zo zai hujja da su can ko karatun mu na gobe ko kuma insha Allah na gaba zai zo zai magana a kan ɗayan in ya kasance za mu nuna muku shi amma na zo da wannan ne saboda akwai wani lokaci da aka zo aka tattauna wannan matsala sai aka samu wani daga cikin malamai na kungiya sai ce wannan matsala ƙarya ce albani ne ya kirkire ta ko ainihin faɗe ta idan haka muka zo da asalin littafin da shi ma albani ya ɗauko kuma na sha gaya muku wannan alwashin alhamdulillah tahaddusan bi ni'matillahi la faqara duk wani littafi da albani yake hujja da shi a littafin nan ta ina da shi a cikin maktaba ta cikin library na duk wani littafi da zai ce a duba littafi kaza to yana nan muna da shi alhamdulillah rabbil alamin don haka da wannan littafi zulamun min al-ghar ga shi muhammad ghazali shine yayi muhammad ghazali din nan wani malami ne mutumin ƙasar masar wanda yake an haife shi ranar 22 ga watan Satumba 1917 kuma ya rasu bara a Madina ya rasu ainihin a san aka rufe in ka lissa ba za ga shekarar shi tamanin daidai da rasuwa wato 1997 ya rasu mun fahimci wannan da kyau ko kuma ya yi karatu tun daga firamare har sakandare har jami'a a nan ƙasar masar ya yi jami'a azhar ne kuma ya yi kulliyatu usulu dini wato kulliyar da take tana karantar da masu da'awa limaman masallacin juma'a masu wa'azi da sauran ainihin makamantan haka to daga wannan ainihin makarantar shi gabali ya fita to albani ya kafa hujja da wannan littafi nashi kamar yadda ainihin zamu zo mu biyo kamar shekaru talatin da suka wuce to sai daga baya al'amari ya bayyana kamar da zaka zo ka ji insha Allah ta'ala akan ainihin shi kansu gabali sai da ya zo shi ga kuma rudani a ƙarshen rayuwarsa na irin wannan hayaniyar kuma da a takaicen takaita da yanzu ga magana da albani ya ɗauko game da ainihin gazali daga gazali a cikin wannan littafi shafi na ɗari biyu daidai ma nasuhu ga nassin maganar da ya ɗauko cewa حدث في المؤتمر الذي عقد في جامعة برينستون بأمريكا أن أثار أحد المتحدثين سؤالا yake tare ne aka yi a wata jami'a wadda take ainihin jihar Princeton a ainihin ƙasar America aka sami ɗaya daga cikin kafirai a wurin wannan taron wato kafirai ne suka conference it was, in an, it was an international conference tare ne suka na duniyar kafirai amma al-mustashir kamin orientalist kafiran da suke ainihin wato suna tsayawa su karatu su bincike game da addinin musulunci da ƙasashe na musulunci amma don su sanya za su shiga addinin musulunci waɗannan su ake kira al-mustashir ƙuna shi ne kuma da turanci ake kira orientalist wato su zuzurutun kafirai ne tsakanin amurka da rasha da faransa da ƙasar jamus da sauran manyan ƙasashen kafirai amma sai suke tafiya suna bincike dangane da addinin musulunci don su lalata kamar yadda a shekarun baya aka samu kafirai daga jos suna ainihin turo mutane zuwa nan jami'ar ahmadu bello faculty of arabic and islamic studies ko kuma faculty of arabic zai turo su don su zo su karatun arabiya ko kuma faculty of islamic studies ko su karatun addinin musulunci don su koma su ɗaci addinin musulunci to amma su kafiran da su abin ya juye musu alal asa ya ka samu masu zuwa nan abu din sun sun koma kuma suna musulunta to daga haka sai suka ainihin daina haka sai suka buɗe makaranta ta su ta kansu suna ainihin karantarwa a ainihin nan jirgin karantar da ainihin wato addinin musulunci suke suna saka suna koya mutane shigohi da yadda za ka kai kai fasko kai jayayya da musulmi mun fahimci wannan da kyau ko to a ƙasar almaniya ma wato jamus akwai babbar jami'a wadda take a nan ƙasar su ma sun buɗe faculty of islam arabic and islamic studies suna karantar da larabci suna karantar da ainihin wato addinin musulunci amma ana karantar da kai yaya za ka faɗa addinin musulunci ne to ire-iren su ne waɗannan suke ainihin wato lalata al'amura ya ce ga mutum ya tafi karatun addinin musulunci amma a ina ya ce ya tafi Oxford University ya ce a ina ya ce ya tafi America a ina ya ce a Faransa ga irin su nan diddigar tsaya su Ahmad Amin mutanen ƙasar Masar waɗanda suka je suka yi karatun addinin musulunci a ƙasar Faransa suka je suka ɓata tarihin addinin musulunci Ahmad Amin matashi ne mai hazaƙa sai tafi ƙasar Faransa don mai janye karatun addinin musulunci sai zai ɓata tarihin addinin musulunci ya littafi fajirul islam a cikin juz'i ɗaya ya littafi duhal islam a cikin ainihin mujalladi uku ya littafi ainihin zuhurul islam a cikin mujalladi hudu gaba ɗaya ya lalata tarihin addinin musulunci ya ci mutuncin sahabbai irin su abu hurara da aisha da kuma biyar zama mun fahimci wannan da kyau ko to waɗannan irin kafiran ne shi a muhammadu ghazali allah gafarta miki yake ba mu labari dangane da cewa sun yi taro a wata jami'a a ƙasa a jihar Britain da ke ainihin ƙasar America yake an asara ahadul mutahaddisi na su'ala ɗaya daga cikin masu gabatar da jawabi sai ya ainihin kado da wata tambaya wato tambaya ce amma tambaya ta izgilanci wa addinin musulunci kasiran ma ya fara fi ausatul mustashriqina to da dama irin wannan tambayar sukan motsa ta sukan tada ita a tsakanin ainihin malamai na yahudawa amma masu binciken musulunci wal muhtammina bin nawazil islamiyya da kuma waɗanda suka sa ido suka ba da muhimmanci ga ɓangarori na addinin musulunci wato akwai su a nan jama'a har nan cikin jami'o'in ƙasar nan ya kamata a yau in buga muku misali da guda ɗaya domin ni shahidu ainin ne a nan ƙasar nan najeriya akwai wani malami wanda wannan malami mutumin ƙasar indiya ne sunansu Profesa Abdulrahman Doy waɗanda suka yi jami'ar Ahmadu Bello shekarun baya da suka yi ce da ɗan daɗewa har zuwa nan kusa kaɗan sun san shi ya karanta ne ainihin a Center for Islamic Legal Studies. Wannan malami da ka gansu malami ne wanda yake ya karanci addinin musulunci kuma ya karanci ainihin wato al'amura dangane da wayewar kai. to amma yahuda suka turo shi yake masa aiki a najeriya ya zauna ainihin a jami'ar ibadan ya daɗe sa'annan aka gungure shi nan aka turo shi jami'ar ahmadu bello to a nan jami'ar ahmadu bello ne a firin shi yake har zaman shi a nan jami'ar ahmadu bello ne ina zuwa har gidan har aka nake shiga da shi mu zauna da shi da sauran wasu nan shekaru kamar bakwai ko takwas da suka wuce wasu suna ganin wani saurayi matashi yana zuwa wurina da shot dogo fari indiya ana cewa ai wani na da aboki balarabe ba balarabe ba ne indiya ne ke ɗan ne mai suna su hau to wannan profesa bai da ta gansu to ne da cikin waɗanda suke musulmi ne amma yahuda suke da aiki an turo shi ne yazo yana karantarwa a ɓangaren shari'a ta zama kirki shi ke karantar da alƙalai sun suka lalata tunanin alƙalai ne ya rage kuma to sai Allah ya yi mutane gambata farfatin wancan lokacin akwai wasu ƙwararren malamai Allah ya sa a wannan faculty of Islamic Legal Studies irin su Malam Ibrahim Ahmad Aliyu irin su Malam Hassan Idris wanda ake cewa a Sharuɗa irin su Sheikh Balla da mutumin Nasarawa da irin su Kafawi da makamantan su su kuma suna yi suna wayar da mutane kai su kuma wannan suna su kuma wannan yana saka su addu'a to sai wannan yake neman ya fi tasiri saboda ba a ce balarabe ne kasan ba yake zai bambanta balarabe da indiya da kafiri da musulmi ko gyaran Allah wallahi musta'an to wannan malami an turo shi ne ya zo ya binciken musulmi amma hausawa da fulani da bare-bare in ba na manta ba na hudunsu da nufawa to ya binciki sirrin waɗannan a don wanda ya san sirrin ka ai abu ne mai sauƙi fata fata da kai harsashin shi ne guda biyar to mu tafi da talatin da mun taɓa shi ya fitit fitit fitit fitit fitit biyar ya gama fitowa sai mu afta mishi mun san sai tankan bindiga don ne an san sirrin ka in ba a san sirrin ka ba in ka buga guda ɗaya fa sai a tarwatsa to a je a binciki sirrin waɗannan ƙabilu musulmi guda hudu sai a san yadda za a yi kusa kusa da su to aikin da yake kenan to a lokaci guda sai asiri ya toni sai aka ba shi 24 hours awa ashirin da hudu ya marmaza bar ƙasar nan amma mamakin Allah shi bai san na san wannan sirri na su game da shi nan da nan ya aika aka kira ni a lokacin ina nan nan mutuwa a zaune aika aka kira ni ya kira ni ya ce to akwai transfer ta zo musu ta gaggawa an koma da shi kasar Malaysia saboda haka koma da shi aka kasar Malaysia ba ɗan su Suhail bai gama makaranta ba to tun da ɗan yana jin magana ta don Allah a rinka ina miki faɗa lokacin yana faculty of medicine a nan Asia lokacin har zuwa lokacin shi ne yaron yana zuwa nan har da ƙarshe kuma ainihin suka tashi suka koma su amma har zuwa shekara ina jin kamar uku da suka wuce ya aiko mini da ainihin wasu mujallu nasu na ƙasar ainihin indiya suna nan ta fito gida daga cikin ƙasar malaysia da yake to yanzu yana can wata kuma aljami'atul islamiyya da ke ƙasar malaysia don allah ku duba ta kai to hasali ma har ina jin shekaru kamar shekarar da ya tafi shekarar da ya tafi sai da ya aiko mini da admission letter da komai da komai na cewa in kin ka inje za su bani ainihin wato dama a kan mutara nake alhamdulillah a kai jama'a mun fahimci wannan da kyau ku Allah ya kiyaye to wannan da ya aiki nan daga cikin sharrorin su to ga irin wannan tambayar da su irin waɗannan suka sako a wurin tare kala wannan ɗaya daga cikin malaman yahudawa yake shi yasa na yi kiyaye daga ƙasar yahuda ake aiko mana da kuɗi mu ba daga haɗa jama'a ba da yahuda sun fi jin haushin mu fiye da ku da kuke zikirin nan da ƙanƙanin ƙanƙanin sarbi saboda sun san billahi lazi in dan sarbi da yahuda zai aiko maka da sarbi buhu guda daga ƙasar isra'ila kai ta zikiri ya san ba ka da amfani wallahi ka tashi aiki wallahi kuwa yahudawa mu suke jin haushi ko ba su ba jin haushin ku eh yanzu da yahudawa zai aiko mana da kuɗi babu waɗanda da yahudawa ke jin haushi a duniyar musulunci irin saboda ne za mu shiga nan mu fita nan mu shiga nan mu fita nan mu shiga nan mu ƙaƙule sirrin su mu zo mu kafa wannan yana kawo musu cikar na littattafan su masu niyya ne da ake dangane da makirci duk shekara ɗari suna shirya wannan makirci za a yi shekara ɗari ne zuwa to duk waɗannan tafan da zaran an buga mamakin Allah ana buga shi sai don sa ɗakin mu ya aka yi Allah ya kawo shi sai kana can kana barci muna nan muna bincike akan sharrorin su kuma kai kana cewa daga ƙasar Yahuda ake aiko musu da kuɗi wani yake da idon shi da aka aiko mana da kuɗi a ambulan dani guda aka miƙo ta wanda ana rarrabawa yana tsaye nake Allah sarki da ya tsaya karɓi nasu kasan su dan Najeriya ya san da addinin da ake ana biyan kuɗi babu wanda zai fi shi sahun farko wallahi saboda haka ya kamata ku san abin da baki yake faɗi mu mun fi ku ainihin kamar yahudawa yahudawa kuma sun fi tsin mu da ku don kamar yadda nake wallahi wallahi da irin waɗannan wa'azozin wallahi wallahi suna ta musu da hankali suna nuna na musu yanzu har syllabus ɗin da yahudawa suke karantarwa a wannan jami'ar tasu ta ainihin ƙasar almaniya waccan ƙasar jamus har syllabus ɗin ina da shi syllabus tsarin manhajar da suke karantarwa me yasa duk muke mallakar wannan dan mu zo a bayyana wa musulmi yaya hadarin abin yake saboda aikin mu ne da Allah madaukakin sarki ya dora mana na da'awa gargado yadda za mu iya to dole mu tashi mu za mu iya karanta da turanci za mu iya karanta da larabci za mu iya karanta da hausa to wannan shine aikin mu da za mu tsaya kama sai ce wai mu ne kuma wai ma mu ne ma yafi dawa wai ma mu mutan ne Allah ya fi ku amma Allah kun fada kuskure wannan zikirin da kuke ko kaɗan ba sa jin haujin ku sun san cewa iyakar ku kenan duniyar lahira kun gama lalacewa wallahi tarbi tarbi wannan da naɗi da kandiri da malaka wallahi da yahudi sai aiko maka ya san yi a useless ba ka da amfani wallahi Allah ya shiryar da mu to tambayar da wannan da yahudi ya sako ta izgilanci a wurin tare kana cewa yi bi ayyi ta'alim yataqaddamu al-muslimuna ila al-alam wai da wacce aƙidar ne musulmi za su ci gaba yau a duniya li yuhaddidu al-islam allazi yad'una ilayhi don su kawo bayani ko su kawo fassara mai kyau ta addinin musuluncin da suke kiran mutane zuwa gare shi akwai wani gudu na sifatu salatu ya zo da li yujaddidu ko ba li yujaddidu bane li yuhaddidu al-islam allazi yad'una ilayhi tambaya yake a wurin tare wai wacce aƙidar musulmi za su ɗauka su yaɗa a duniya domin su ainihin karantar da mutane musuluncin da suke cewa a zo a yi musulunci a zo a musulunci a bi ta'alimin islam kama ya fahimuha a sunniyun da aƙidar musulunci kamar yadda ahalus sunna ke fahimtar ta musulmi za su yaɗa aƙidar musulunci an bi ta'alimin lati ya fahimuha shi'atu min imamiyya au zawjiyya ko kuwa da aƙidar da ɗan shi'a suke fahimta ɗan shi'a irin su kumaini imamiyya ko kuwa ɗan shi'a zaidiya irin su shaukani to da wata aƙidar ya musulmi za ta ainihin yaɗa wannan musuluncin da suke cewa wannan kafiri su gaba da cewa summa inna kullum min ha'ula'i sa'annan kuma ka sani ko waɗanne daga cikin waɗannan ahalin sunna wa ula'ika da waɗancan ɗan shi'a mukhtalifuna fi ma bainahum akwai saɓani a tsakaninsu ahalin sunna sun sassaɓa ɗan shi'a sun sassaɓa to ko da a ce kowace ƙungiya a dunkule take to da aƙidar wacce ƙungiya guda ɗaya za a ɗauka balle isu isu ahalin sunna da rikici da saɓani cikin isu isu ɗan shi'an da rikici da saɓani a cikin su ko kun san cewa akwai wani babban malami na shi'a a ƙasar iraki amma shi ma ya rasu sunan shi al-imam al-hu'i ko kun san wannan hu'i ɗin yana cewa kuma ne kafiri ne tuni ina da littafin hu'i na a ɗaki ne cewa yake Khomeini kafiri ne ko kun san cewa a ƙasar Iran akwai wani ainihin babban malami Abdul Musa Al-Musawi wanda shi da kansa yana cewa Khomeini kafiri ne yace da sai na Ali na nan ma da sai ya tsaye da haddin kisan kai akan ainihin Khomeini yace a kasa Khomeini ko kun san shi to ina nan da littafin shi na ɗaki ne dan ƙasar Iran ne har cewa yake babu waɗanda suka lalata wa ɗan shi a addini na irin su Khomeini jama'a an fahimci wannan da ke ko to isu isu kenan da saɓani mu kuma nan dama tun da ahli sunna ne dama saɓanin da ke cikin mu ma ba sai an buga maka misali da dan cikin su aka haife ka in kuma Allah bai maka ganda ka farga cikin shi zaka mutu in izala an sun buɗe baki za su ce su ahli sunna ne to to shi in izala waɗannan sun kasu ga ɓangaren kaza waɗannan ga ɓangaren kaza ɗan ɗariƙa in ka taɓa suna cewa suke suna ahli sunna ne to suna ɗan ɗariƙa sun kasu ga ɗan ɓangaren ibrahimawa ga kuma ɓangaren waɗanda suke asalin tijjanawa suna nan daga akan aƙidar tijjani da su rage ba da su ƙara ba akwai waɗanda kuma kaulaha ya ƙara musu don haka suka zama ɗan kaula to kowaɗanne da rikici da saɓani a cikin su to wannan kafiri yake cewa to wai da wace aƙidar musulmi za su ɗaga addinin musuluncin da suke cewa to yake wa kad yufakkiru fariqun minhum fi mas'alatin ma tafsiran taqaddumiyan mahdudan yake ta iya yiwa a samu wasu ɓangare daga cikin musulmi suna da wani tunani tunani na ci gaba a cikin addinin musulunci bainama yufakkiru akharuna tafsiran kadiman mutazammitan yayin da kuma wasu suke da tunani tunani irin na mutanen da tunani na gidadanci dan Allah ba haka bane kuma a cikin musulmin wasu za a same su suna da tunani na ci gaba wasu kuma za a same su suna da tunani tunani irin na gidadanci ina misalin wannan lokacin da aka zo aka buɗe makarantu ana karantar da yara ana karantar da mata ana karantar da alifin bil fatahatayn an alifin bil kasaratayn in babu hanyar karantar da addinin musulunci cikin gaggawa irin wannan hanya nan da nan za a samu malami a cikin addinin musulunci garzo amma sai wannan hanya ta ci gaba kenan kaga tunanin waɗannan wasu kuma sai suka ce a'a a tsaya ali an ba shi wofi wauzal bara ba guje da haka sai a shekara 60 ba a samu malami ba ya haddasa qur'ani amma ya fi kowa muguwar sallah bai iya sallah ba ya je gabas ya je kudu ya je arewa ya je ba inda bai tashi ya je ba amma in ya wuce gaba yana sallah bai iya ba saboda ne saboda an ɗauko wata hanya wadda take ta tunani ce da daɗaɗɗe aka zo ana ainihin karantar da mutane jama'a an fahimci wannan da kyau ko to wannan kafiri dai abin da ya ci gaba da ainihin abin da yake kenan wal khulafatu wannan kafiri ya ce to a takaicen takaitawa dai annad da'ina ila islam ka sani da cewa su kansu masu kiran mutane zuwa ga addinin musulunci ya turkuna almad'uwina ilayhi fi hayratin suna barin waɗanda suke kira zuwa ga addinin musulunci a cikin imuwa wato abin da yake nufi ku malaman na musulunci da kuke cewa a zo a yi musuluncin to waɗanda ba musuluncin suke ba in kun kira sun kuma a cikin imuwa kuke kiran ku don ku kanku a cikin ruɗani kuke لأنهم سيسي دومين سودة كانت معلمان هم أنفسهم في حيرة سودة كانت أتجروا آمين سكي أتكن إيموا سكي to abin da a takaicen takaitawa da wannan kafir ya faɗi kenan kuma ka samu wannan littafi zulamun min al-ghar za ka ga akwai irin waɗannan da dama malamai na musulunci sun zage a wannan zamani suna ta bincike game da irin waɗannan makirce makirce na ainihin kafirai suna ta rubutu ainihin akai malamai sun zage akan wannan matsalar na daga cikin tafsirai waɗanda ke gwarzo ne a wannan fanni na bayyana asirin kafirai Allah ya gafarta wa al-ashir sai da kutub tafsirin su fi zilalul qur'an fi zilalul qur'an ya daure ya dage wannan babban malami ya yi bincike akan haka domin sai da kutub Allah ya gafarta mishi matashi ne ya taso a ƙasar Masar ne hazaka sai ya za a zo a cikakken tarihin shi ya zo ya taso ne hazaka sai aka tuntuɗa shi ƙasar Amerika da je yayi karatu don ne ana ganin idan sai da kutub ya je yayi karatu a yadda tsarin gwamnatin masar take son ta yaƙi da addini don ya je ya yi mata karatu zai zai taimake ta wajen faɗa da addinin musulunci yana cewa shi ma musulmi ne amma kuma yana faɗa da addinin musulunci haka suke so to da ya je ya yi binciken ya karatun ya nazarin game da addinin musulunci kafin ya dawo sai Allah ya kimsa musu shiriya yana sauka Amerika sai ya samu alƙalamin shi da takarda sai ya rubuta littafi Amurkan Latira Aiki Amerikan da na gano ya zo ya lalata amerikawa ya tona asirin su ya fatattaka da gwamnatin kasar masar to daga nan sai aka kama shi kuma aka fara kulle shi har zuwa 1966 wato yau kwatankwacin shekaru 32 kenan ko da da uku shekaru kamar 32 aka kama shi aka kashe shi shekara ɗaya aka kashe shi da sardauna suka kama bawan Allah za su kashe malaman duniyar musulunci manyan malamai na kasar saudi arabia da manyan malaman hadisi suka yi ta aikawa wannan bawan allah bai ci ba bai sa ba kada ku kashe shi in kuka kashe shi bala'i zai sauka a kasar masar domin babu abin da ya muku gaskiya ya tsaya ya faɗa muku in ba za ku bi ku rabu da shi mana kamar da mu'minin ali fir'auna yake amma ya faɗi gaskiya ku ƙi jin gaskiya ku ce sai kun kashe shi allah zai makasa ku ya ku kasar masar a ja kunnensa aka ja kunnensa suka ƙi suka kama bawan Allah nan suka garkama shi a ainihin cikin kurkuku a lokacin zaman shi na kurkuku da farko sun a lokacin darul kutub al arabiyya waɗanda suka fara buga tafsirin malam Bakar Gumi na Beirut sun ɗauke shi akan cewa ya musu tafsirin qur'ani shine wannan tafsiri da kake gani shi zilalul qur'an to aka kama shi aka tsaye musu da wannan hukunci sai ya zama a gidan kurkuku ɗin to yana rubuta musu wannan tafsiri yana yin wannan aiki to abin kuma yana yana ƙara ɓata gwamnati rai ana kwace wasu abubuwa ana cancanta wasu abubuwa haka dai wallahu musta'an a taƙaicen taƙaita wannan tafsiri ya fita a cikin juz'i talatin ana buga shi a cikin ainihin ko mujallabi takwas manya-manya ko kuma mujallabi shida manya-manya to kanin su kuma muhammad kutu ya ɗauki tafsirin ya fassara da turanci to wannan sai da kutu sai gwamnatin ƙasar masar daga ƙarshe dai da ta ga cewa abin da ya mata sauƙi ta kashe shi ina ka kama shi aka kasa shi gaba da zaki a gaba da daddare ne aka kunna aka buɗe zaki aka haɗa su wato kawai sai dai a tashi a ga barbikin jinin shi zaki ya ci ya cinye amma malam ka ga inda Allah maɗaukacin sarki yake bayyana ainihin wato karama ta bayan Allah na gari tare da cewa mai yiwa kana cikin karatu za ga malaman mu na salafiya suna sukan sai da kutub a wasu wurare eh haka ne akwai abubuwan da ya faɗa ciki na kuskure amma mu kullum mu ne mutum adalci inda ya faɗa kuskure sai mu ce kuskure ne dan kada wasu su roƙi Allah ya ji kansu amma fa duk abin da ya tabbata gare shi na alheri sai mun faɗa tsarin mu kenan tun farko haka ahli ahli ahli sunna ahli hadisi tun farko haka suke sai da kutub karama ta bayyana yana jin zaki na miki birnani sun sa irin tesla mai zafi mai kashe ido ta kashe miki ido ya daina gani an turo zaki ya cinye shi ya zauna yana karatun alqur'ani yana karatun qur'ani zaki ya zauna dama da suka kwana yana karatun qur'ani yana shafa zaki har gari ya waye aka ja ka same shi yana kira a zaki kuma yana zaune manyan bayan Allah kenan na gari to da suka rasa yadda za su shine sai suka ɗauki amsa mafi sauƙi gare su shine suka kama shi suka rataye rahmatullahi alaihi to tun daga lokacin fa bala'i kuma ya fada a ƙasar Masar ba ƙasar Masar din nan da kake jin ana cewa bugun ƙasar Masar Egypt to ka ji bala'i garin Fir'auna da ka gane ba garin su Fir'auna garin su Fir'auna Allah ya kiyaye to ga shi a ƙasa shine a Sheikhul Albani a wannan sabon bugu na Sifatu Salatu waɗanda ke da tsohon bugu da wannan dogon sharhi domin kamar da na fara faɗe daga baya shi ma kan shi gazali abubuwa sun zo sun canza game da shi to amma malamai kullum suna adalci kamar yadda nake in ka faɗi gaskiya su yabe ka akan gaskiya ka in kai kuskure kuma su bayyana kuskuren da kai dan kada a roƙi da kai to yace wa aqulul an yace to a yanzu kan sai in ce laqad kashafat kitabati ghazali al-kathira fi yamihi al-akhirah littattafan da gazali yake rubutawa a ƙarshe-ƙarshen kwanakin nan wato ƙarshe-ƙarshen rayuwarsu don sanda albani ya wannan alikin gazali ɗin bai mutu ba don kamar yadda na gaya muku gazali ba rami ya rasu to amma ƙarshe-ƙarshen rayuwar gazali sai al'amura suka fara bayyana gare shi na ainihin wato ɗimuwa shi kansu da ya faɗa amma ina son ka fahimta ba gazali wancan gazali da kake jin ana cewa abu hamidu mai gazali ne littafin ihya ulumuddin ba wannan yau kusan shekarar su dubu ɗaya da rasuwa amma wannan gazali ba ya rasu wancan gazali daban wannan gazali daban muhammadu gazali shi wancan sunan shi ahmadu gazali afwan muhammadu gazali shi ma wancan ina da kanin ahmadu gazali amma wannan sunan shi muhammadu gazali kuma aka ce dalilin da yasa baban shi yasa mai gazali shi wannan gazali da muke magana lokacin uban shi yana matashi ya taso gidansu gidansu sunan ɗariƙa ne shi wannan gazali ɗin to sai ya zama yana sha'awar wancan gazali da ya wuce domin shi ma gazali akwai jinin ɗariƙanci kaɗan haka a jikin shi to kasance wannan sai wannan uban gazali tun yana saurayi sai ya mafarki ya haifi ɗa saboda ƙaunar wancan gazalin da yake ya haifi ɗa har ma ya sanya wa ɗan nashi gazali to shi ne da ya haifi ɗanshi na fari wannan gazalin sai ya sa mishi muhammadu gazali ɗin ai gazali asali daga daga ne kamar saƙa غزال غزلة كمر أبنى المؤمنين ما تعد فيك كأي sana'ar kaɗi abu da ai daga haka da abubuwa makamantan haka to dai a takaice malam ya ce daga ƙarshen rayuwar da gali ɗin nan abubuwa sun fara bayyana dangane da rubuce-rubucen su da yake yi misla kitabihi alladhi sadara akhiran misalin littafin su wanda ya fito daga ƙarshe bi unwani da unwanin da sunan cewa as-sunnatu nabawiyya bayna ahli al-fiqh wa ahli al-hadith sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a tsakanin malaman fiqh da malaman hadisi wato a takaice kafin mu tafi da nisa abin da ya faru daga gali daga karshen rayuwar shi shine sai ya dawo yana sukan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shi hadisi a wurin shi sahihi shine wanda ya daidai da hankalin ya za a hadisi ya zama sahihi sai ce duk hadisin da na karanta na gari saɓa kalina ba ce sahihi ne daga bakin annabi yake amma in na saɓa hankali na to ba daga bakin annabi bane domin annabi ba zai magana da kowane zai kasa fahimta to akan haka malamai sun yi ta akan shi kamar da zaka zo ka ji insha Allah a goban mun zo karatu kuma ainihin shi kansa albani shine yake ta'aliki a kuma akwai kasar tikitin da guda da albani akan ainihin gazali da ainihin malami kausari me ya gobe a zuwa dan dana ne a kaɗan ji kaɗan daga cikin abin da malami yake cewa dangane da أنه هو نفسه من أولئك الدعاة الذين هم أنفسهم في حيرة albani yace daga ƙarshe an gane shi kansu gazali na daga cikin masu wa'azi waɗanda ke cikin ruɗani ولقد كنا نلمس منه قبل ذلك من بعض أحاديثه albani ya ce dama dai kafin wannan lokacin mun kasance muna ɗan jin kishin kishin daga wasu zantuttuka nashi da wa muna kasatu na lahu su ba abul masailin fiqhiyya da kuma wasu tattaunawa da muke yi da shi akan wasu mas'aloli na fiqh to sai muka fara fahimta tun wancan lokaci cewa shi kanshi ya shiga cikin imuwa da rudani min abi kitabatihi haka kuma ya shiga rudani mun fahimta daga wasu littafai nashi shi da abin mu'allafatihi daga cikin wasu littafai waɗanda ya rubuta ma ma yannu an mislu hadhihi al-hayra abubuwan da suke isara suke nuni da wannan rudani nashi wa an insirafihi wa an wa an insirafihi an sunna da kuma bayanin da muka fahimta daga gare shi na kaucewa sunna da yi wa tahsinihi li aqlihi da kuma hukunta hankalinsu da yake cewa shi da hankali yake hukunci fi tasihil ahad game da ingantar da hadisi wa tadaiquha da kuma raunana su فهو في ذلك لا يرجع إلى علم الحديث في توجه من بايا كوما يجن منين علم الحديث يكي وقوائده دقائد وقوائده دقائد الحديث كما يدي هنكلين يكي أين يا إلى عارفين به in kuma ya zama da bikin ta ilimin hadisi da inda iya ba to baya komawa ya bibi waɗanda ainihin suka san ainihin wato ilimin hadisi wal mutakhassisina fihi da malaman da suka kware akai baya dubawa ya ce imamu zahabi ya ce ibn hajar ya ce manyan malamai baya yin wannan kuma shi da ilimin hadisi sai dai hukunta hankalin bal ma ajabahu minhu sahahahu sai dai hadisin da ya burge shi kai sai inganta shi walau kana da isan koda mai rauni ne wa ma lam yu'jibhu minhu hadisin duk da bai ba shi aya da asahu sai rauna na shi walau kana sahihan koda wannan hadisi ingantacce ne muttafaqan alaihi wanda malamai suka haɗu akai kama ta ji zalika zahiran a shekul albani yake kamar yadda za ka ga ainihin wannan magana da nake faɗi a sarari في تعقيده على مقدمة التي كنت وضعتها لكتابه فقه فقه السيرة كما يبدو ذاك جواب في قرار وافقي أكان أينه واتو تعقيد بيه وسنتقر بني أكان أينه لكتاب في فقه السيرة wato wannan wata magana ce mai tsawo wadda yake sai dai mu takaita ta a yanzu gobe in mun zo mu yi cikakken bayani a kanta Ghazali yana da littafi fiqh sira wato ba sira ba tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba malamai in suka rubuta tarihin annabi wasu kuma sai su koma su kira to menene muke fa'idanta daga cikin wannan tarihin na annabi sallallahu alaihi wasallam yaki kaza da aka je me za mu fa'idanta to shi suke kira su fiqh sira to ya ga banban da sira sira asalin tarihin ban amma shi ana kira fa'idi